za ki aljanna ga tarin dukiya in ya kai azumi sai ka cin abinci wani lokacin saboda jin tsoron wannan dukiyar tasa kuma ga kyakkyawan aiki dan da yaji ubangiji ya ce falakata hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba daga jin Allah ya ce abu a kanta wuyaye in ka kanta bawa sai ka tafi aljanna da ita tashi tashi daya sai da sai mutum dubu talatin ya yanta amma annabi duk da kai da da lafiya zai shiga aljanna saboda tarin dukiyarsa kuma yake sai ya tsammaci a ranar alkiyama da shi da annabi haihata haihata kafin a gama exhibiting din dukiyarsa shi ba hisabi zai ba exhibiting kawai za a dinga fito da ita wannan fataka ce wannan taka ce wannan taka ce kafin a gama lissafin yake sai talakawan sahabbai sun shiga aljanna shekara arba'in amma fa yana duniya an bashi aljanna to ina ga mutum na yanzu wagai rahum kiɗanka na jiyo hancin gauta idan kana da kuɗi kurin kai ta hauka kana ta banda kai ba wani abu kake na Allah ba ka faɗi ka roɗe ka mutu kama je ka sai wani abin ka zuba a to wanda in ya kwana bakwai sai Allah ya rusa ibadar ta shekara saba'in kuma kana ta hura hanci kana tunƙahu wanda bai kamata ma a saurare ka ba za ka ga mutane su ne sai ga mutum in yana da fiye wata kila ko shi shi bai yi wato in yana da ɗaɗansa ya fi kowa tunƙahu akan ta babansa mai wani abu ne in ta hauka to wannan yadda annabi alaihi salatu wassalam ya yi wa sahabbai kenan yake nuna musu hanyar ta koyarwa to annabi alaihi salam yakan yi wannan kuma yakan yi bacci haka kailula wato ya dan huta shine siyasta da rana sannan kuma idan aka yi kiran a zahar to yakan tashi ya yi alola sannan kuma in yi alolar yakan yi sallah raka'a hudu domin ya ce wani duk yake sallah raka'a hudu kafin a zahar ya hudu bayan a zahar to wannan yana ba shi cewa albishirinsa zai cika da imani Allah ba zai masa zoben imani ba to yakan yi wannan in ya gama kuma sai ya tafi masallaci ya je nan ma yi sallah in ya gama kuma ya abin da zai sake wata raka'ar sannan ya dawo to idan an samu matsala kuma yakan yi alkunut domin ya taɓa wa zakawanu a sallah a zahar ita alkunut sirri ne wanda ni na ga malaman ƙasan nan ba sa amfani da shi takobi ne ga yawo jini na wuce kowane azzalimi ya shiga gabanka kowaye shi in za ka yi masa alkunut in ba a yi sa ba in za ka yi wata ɗaya sai ka raba shi gida biyu a tsakiya za ka iya karanta Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka in ka gama burinka da kake da shi shi za ka yi ta faɗa wa Allah in kai raka a ƙarshe kai ruku'u ka ɗago mai kwan sujada sai ka dakata sai ka yi kai kai kai kai kai kai kai kai in ka zo ƙarshen addu'o'inka kai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكر سجدا to insha Allah duk matsalar duniya to za ka yi maganin ta sani wa islam ya kan yi haka idan matsala ta tashi da zakawa ne suka sa shi a gaba ya sa shi a gaba ya raba ta tsakiya kat shike nan ya ruguza su to wannan tana nan a musulunci amma mu namu na nan kasar ina tsammanin saboda sun zama yan anshin shata yan abiyar rima a sha kiɗa ne da su da azzaluman duk bakin su tsaya shi yasa ba za su iya mutu haka ba to wannan yanda annabi alaihi salatu wassalam yakan yi kenan haka kuma la'asar haka magariba haka isha to daga isha ne kuma yakan dawo to in ya dawo alaihi salatu wasalam yakan yi sallah raka'a goma sha uku ike shi ko da ramadan ko ba ramadan amma fa sallah tana da tsawo yakan yi masu tsawon gaske da kyawawan ruku'u da sujada da surori kuma ko ranar da huzaifa ya taɓa binsa izo da shi a gida na nafila sai ya shiga sai rasa yadda zai koma shi dai ba ya fita ba dan yana son ku tafi aljanna tare in ku ya fita karshe zai ya datsa kansa ba za ka kasa bin annaba akan abin da yake kuma ka ce lahira za ku zauna tare da shi domin da ya kabbara da ya kama fatiha sai ya karanta kama suratul baqara me kun yi aya ɗari sai ya tabe sai da ya kare suratul baqara gaba daya me kun yi sai da sai ya kama suratul ali imrana sai da ya kare ta gaba daya me kun yi sai sai ya kama suratul nisa'i sai da ya gama ta gaba daya da ya ruku'u tasbihin da a cikin ruku'un ya kai na tsawon karanta surorin guda uku da ya dago ne Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai wadda ita kusan haka har sujadar to ki ga bayan da za a yi gudu to da haka yi sallar to haka yake yi wani lokacin wani lokacin ko bayan ta take tsawon haka in yayi ya gama kuma yakan yi wutiri guda daya shikenan to wannan shine da Annabi alaihi salatu wassalam yakan yi to amma tsari da abubuwan da sukan gudana yau da gobe biya nuna wa musulmi idan za ka ci abinci dai sai ce ka ci da hannun dama sannan kuma ka yi bismillah kuma ka ci iya gabanka kar ka dinga ciwo gaban waɗansu domin da ranar da aka ce mutum tun yana yaro ya fara hangen abincin da yake gaban wani to in ya girma zai zama mai hangen abin hannun jama'a in Allah ya ba shi wani ba zai gode ba sai dinga ganin wane ya fi ni wane ya fi na karshe rayuwa ba za ta daidai ba to sai nuna mana ga irin yadda ya kamata mu yi sannan baya ga wannan annabi alaihi salatu wassalam sai nuna mana idan wani abu ya same ka na bukata kana neman Allah ya biya maka sai ce sai kai sallah raka'a biyu ita ce salatul haja domin Allah yana cewa wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin sai kai sallah raka'a biyu idan kai sallah raka'a biyu kai idar kana yin sallama za ka la ilaha illallah al-azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim to ce in Allah da duk bala'in da kake ciki da abin da idame ka Allah madaukin sarki zai maka magani sannan kuma wani abu kake so za ka yi ko za ka sai wani abu ko za ka sayar ko za ka yi wata tafiya ko za ka yi wata mu'amala ko za ka yi aure ranar ba lafiya ce maimakon ka yi da ka ko ka je ka ce a duba maka domin zuwa gurin dan duba annabi ya ce in dai ka je to daga wannan zuwan ka warware la ilaha illa muhammadu rasulullah kamar yadda in kai alola kai bawali ka warware amma yau mutane ne ba su damu ba musamman ma masu mulki zaga kowa yana rike da irin waɗannan ana nuna masa kaza wani mukiyinka ne wani mai kaza ne kar ka fita lokaci kaza sai bayan lokaci kaza to annabi sai nuna mana abin da zaka kenan sallah raka'a biyu a lokacin da ya cancanta a yi nafila idan ka yi kana yin sallama sai ka ɗaga hannu ka bawa Allah zaɓi Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika ina neman shawara da zaɓinka amma da iliminka saninka iliminka wanda shi ba shi da iyaka amma ilimi na ɗan adam yana da iyaka yana da iyaka don haka ina neman shawara a gurinka da zaɓi da iliminka wa aska ƙidurka da ƙudurtuka kuma ina neman taimakonka da ƙudurka wa as'aluka min fadlikal azimi ina roƙonka daga falalarka mai girma fa innaka taqdiru wala aqdiru kai ne kake da iko bani da iko wata alamu wala alamu kai ne ka san komai ba abin da na sani wa anta allamul ghuyub kai ne ka san duk abin da yake koyi to Allahumma ya Ubangiji in kunta ta'lamu in ka san anna hadha amra wannan al'amari da na sa a gaba khairul li alheri ne a guri na fi dini a addini na wa ma'ashi da kuma rayuwata fi ajilihi farkon sa wa ajilihi da karshen sa wa qadirhu li wa yassirhu li Allah ka kaddara min shi kuma ka sauƙaƙa min samun sai zama na samu cikin sauki wa in kunta ta'lamu in ka san anna hadha amra sharrul li wani al'amarin sharri ne a guri na fi dini a addini na wa ma'ashi da kuma rayuwa ta ta duniya fi ajilihi wa ajilihi a farkonsa da karshensa wato mai gaggawa da kuma mai jinkiri duniya da lahira kenan asrifu anni Allah ka raba shi da ni wa asrifni anhu ni ma ka raba ni da shi wa qadir lil khaira ka bani alheri haisu kana a duk inda yake sun maraddi ni bihi kuma in ka bani Allah ka yarda da ni da shi to wannan haka annabi alaihi salam yace kana gama sai ka ce ubangiji aure nake so zan yi shikenan sai ka samu ka yi kamar so bakwai in ka kwana bakwai kana ba mafarki za ka yi ba wani abu za ka yi ba abu ɗaya za ka yi kurin shine abin zai zama yana nan a ranka kana kan yin sa da ka soma sai nasara ta samu in ku ba shi da alheri za ka ji ya fita ba ka san sa kana dan yi da ala da wato kasala sai ga yaki wa shikenan sai ka tattara ka bashi kurin abin da Annabi alaihi salam ya nuna kenan wannan Bukhari ne rawaito wannan hadisin kuma sabai sun ce Annabi yana koya musu wannan kamar yadda yake koya musu Fatiha ko kamar yake koya musu Alqur'ani to wannan kenan dangane da wato istikhara to idan kuma iska ta taso misali kamar yanzu da damuna idan iska ta taso da mutum ya hango iska ta taso to nan ma annabi alaihi salatu wasalam sai ce akwai abin da zaka ci Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi Allah ina roƙonka alherin wannan iskar da alherin da yake cikin ta kuma alherin da aka aiko ta da shi ina neman tsiri a gurin ka daga sharranta da sharrin da yake cikin ta da sharrin da aka aiko ta da shi to sai mutum ya wannan da kuma ya ji an fara ruwan sama sai ce Allahumma ja'alhu sayyiba rahmatin Allah ka sanya shi zama ruwa ne marhama wala taj'alhu sayyiba nikmatin wa azabin kar ka sanya ya zama wato ruwa ne na azaba da wahalarwa to wannan abin da Annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana kenan idan an ga hadiri ya taso abin da ya kamata wato a dinga yi kenan sannan kuma Annabi alaihi salatu wasalam sai ya gaya mana idan ka tashi shiga kasuwa to ga abin da za ka ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير kaga dai kalma ce sassauka amma saboda kiɗima ba za ka iya faɗa ba sai Allah ya taimaki mutum annabi ce in ka faɗi haka nan take ubangiji zai sa a rubuta maka lada ɗaya bayan ɗaya miliyan guda kuma sai ya ce a kankare maka zunubi miliyan guda kuma ya ce a ɗaga darajar ka ranar gobe kyama miliyan guda amma sai mutum miliyan guda sun shiga kasuwa bai samu ambatan Allah ba so da guri ne na shagala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir bakin nan sai Allah ya baka wannan abu to amma sai ga mutum ya kasa sannan annabi alaihi salatu wassalam ya sake cewa idan kana jin kai ne wadata ne sai ko kun kai ka maka abinci yace to sai ku sai ya zauna ku ci tare in ya ka maka abinci sai zauna ku ci tare amma idan yana ganin tudun ka sosai ba zai iya zama ku ci tare ba yace to a gaban ka zai gunduma lauma tukunna sai ya cinye ya haɗe ta sai ya tafi sannan kai kuma ka ci to abinda annabi alaihi salam yake mana anan cewa za a je tsuntsu biyu da dutse ɗaya na ɗaya dai an kashe kaifin girman kanka kowane ne kai da mulkinka da dukiyarka da ko iliminka da komai abincin duk da kake ci ma kai kanka ka tabbatar ma hukunka ne ke riga ka ci saboda ka kaifin girman kai a rage shi wanda idan akwai daidai da kwayar zarra na girman kai annabi alaihi salam ya ce mutum da zai shiga aljanna ba na biyu kuma an bar a haɗa baki da kukunka a bashi kuɗi ya zuba maka poison ki kashe ka ba dama domin ya san shi zai fara ci yana ci nan take zai faɗi sai kuma ka gani ba za ka ci ba to da annabi alaihi salam ya yi mana wannan garkuwar ya sanar da al'ummar musulmi haka ya kamata su dinga yi sannan kuma annabi alaihi salatu wassalamu sai ya sake nuna mana cewa idan wato ka haɗu da wani mutum wanda Allah ya haɗa shi da wata jaraba ko ka gan shi da hannu ɗaya ko ka gan shi da ƙafa ɗaya ko ka gan shi babu kunne ko ka gan shi hancin ya cire ko dai wata musifa wadda da an gani an san da yake na cikin wani abu wanda wata ba zai iya fita daga wannan ba wanda bai ce kana ganin wannan sai ka ce alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila godiya ta tabbata ga Allah allazi afani wanda ya bani lafiya ya kare ni min mabtalaka bihi da abin da ya jarrabe ka da shi wa faddalani ya kuma fifita ni ala kathirin akan yawancin mimma khalaqa bayan da ya halitta ta fudila kuma shi fita ne fifi kuma bayyana ne duk ya ganga ya sallah ke yi ne to annabi ya ce in dai kai haka wannan musifa ta samu wancan har ka mutu ba za ta same ka ba kai sannan annabi alaihi salatu wassalam sai ya sake nuna mana cewa idan musifa ta same ka to abin da za ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una اللهم أجرني في مصيبتي وأقبني خيرا منها أجرني في مصيبتي شنو بنجي كبان لادا أشين وانا مصيبة كما كتيرا دني لغا إتا وأقبني خيرا منها كبيرا من بايان الله كبيرا من ده الهيري فأنبا عليه السلام يقول دق أبن ده إساميك كو أثارا كو وانا أبو تشي الله يا باك في يدا وانا فلوك سنة نبي فقل وانا أم سلمة سيما مجنت أبو سلمة إرسو shi kuma sahabi ne dattijo mutumin kirki sai ta faɗi wannan addu'a da ta faɗi wannan addu'a sai ta ce to kuma ni a ina zan samu namijin da zai aure ni nan gaba fiye da abu salama ana nan ta gama ta kaba to ta tsufa kafin a samu wanda zai aure ta abu ne mai wahalar gaske aiki ne domin duk ta girme yawancin sahabban ma damun tsohuwa ce sosai ta tana tunanin da annabi da ya faɗi wannan kuma ta san gaskiya ne sai ta ji annabi ya aika yake in ta yarda zai aure ta sai ta shi kenan sadakar sulla shi ne annabi aure kenan kaga ta zama daga cikin ummahatul ummahatul mu'minin to wannan haka annabi alaihi salatu wassalam wato ya nuna mana sannan kuma annabi alaihi salatu wassalam ya nuna mana idan kana tafiya ko a mota ko a keke ko a babur ko a doki ko a ƙasa duk inda ka je ka tar da wani guri hawa ne to kabbara za ka dinga yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har ka haura wannan hawa in ka je ka da guri mai sulo haka gangara to subhanallahi walhamdulillah za ka dinga subhanallahi walhamdulillah har ka wuce to haka ake yi munan ba cika yin irba ma a yi dai mutalaka kawai dai sai dai ka tabba allanan sanarwa amma in ka je sauran kasashe na musulmi kamar na laraba haka za ka gani a gefen hanya sai ga an yi wani sign board haka an rubuta Allahu akbar to daidai hawa ne in kuma gangara ce sai ga rubuta subhanallahi dan a tunatar da kai haka annabi alaihi salam ya ce ka dinga yi in za ka yi tafiya sannan kuma in ka hau abun hawa sai annabi alaihi salatu wasallam yana mana cewa abinda za ka yi shine subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun abinda mutum zai faɗa kenan in kuma tafiya za ka yi daga wani gari zuwa wani gari to idan ka yi subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ka ce allahumma إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى يا أبنجي من روقك أولا تفيه التام البر وتوبنك والتقوى بصورنك ومن الأمل daga aiki kuma matar da wanda kake yarda da shi muke so Allahumma anta sahibi safari Allah ka zama kai ne abokinmu na tafiya wal khalifatu fil akhali kuma ka zama kai ne wato wakilinmu a iyalinmu da muka bari Allahumma inna na'udhu bika min wa'asa'i safari Allah muna neman tsiri a gurin ka daga wahalhalun tafiya wa ka'abatul munqalabi wa su'il manzil fil mali wal ahli wata musifa ta samu wani abu canja ni ko iyali na ko dukiyata wani bala'i ya hau kai to ubangiji ina neman tsari daga wannan Allahumma hawwin alaina safarana haza Allah ka sauka mana wannan tafiya wadi wa anna bu'da Allah ka tauye mana nisan gurin ya zama gurin ya zama cikin sauki mun je ba tare da mun sami wata wato hatsaniya ko matsala ba to haka annabi alaihi salam yake kuma haka yace da mu mu dinga yi idan mun tashi tafiya sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam sai nuna mana cewa idan wato misali ƴaƴan itatuwa sun zo kamar yanzu ga damuna daga ranar da ta zo wani ya karyo tumu ya kawo in aka karyo tumu aka zo da shi ka san wannan shine hatsin bana to annabi ya ce abinda za ka ce Allahumma barik lana fi samarina Allah ka yi mana albarka a cikin ‘ya'yan itatuwanmu da kuma abincin da ka ba mu, ubarik lana fi madinatina, Allah ka yi albarka a garinmu, ubarik lana fi sa'ina, Allah ka yi mana albarka a cikin wato sa'i kamar farashin mu kenan da mudu, sannan wa mudina da mudu duk abin da za a sayar ya zama na mai albarka ne. Suraka in ka auna zai zama cikin sauƙi, in ka je kayi abincin zai zama mai albarka ba za ka ci daga baya juye haifar maka da diabetes ba kamar me zaki so ce masara ita ce take haifar da diabetes ita ce take kaza in an yi kaza to dai rashin albarka ce kamar ya ce duk abin da izo na farko to abin da ya kamata ka faɗa kenan sai Allah ya sanya wannan albarkar tunda za a ce musulmi muna haka kowa ya ga hatsin farko i wannan wancan ya wancan in ba karɓi to ba za a karɓi to shi kenan sai albarka ta same mu amma abin da yasa muke shiga cikin hali yanzu shine mantawa da Allah da rashin bin irin yadda Annabi alaihi salam ya tsara mana rayuwar mu tukunna sannan kuma sai yace idan wasuwaki yana damun ka yau za ji mutum yana wasuwaki yana faɗar abin da inda zai fito ya furta shi sai a yanka shi ma a shari'a sannan da ce in kana jin wannan sai ka ce amantu billahi wa rasulihi allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم kace sai kai haka haka kai tofi gefen hagudinka don Allah zai ubangiji zai dinga yin ka maganin irin wannan musuwatin da yake damun ka amantu billahi wa rasulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to abin da mutum zai faɗa kenan sannan kuma annabi alaihi salatu salamu bayan haka dai sai kuma ya nuna mana irin abin da za ka faɗa idan bashi ya maka yawa ka ɗauki bashi ka kuma rasa yadda za a yi ka biya bashin yace sai ka dinga yawan karanta allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal ganni wa min al'ajzi wal kasali ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والجن ومن العجز والكسل ومن الفقر والجبن ومن الفقر والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال to abin da ake cewa a wannan a hausance Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal gam Allah ne man tsira gurinka daga bakin ciki da bakin ciki dai wa min al-ajz wal kasal ina neman tsira gurinka daga sharrin tsuya da kuma kasawa ko me zan yi in kasa sannan kuma min aljubni wal faqari Allah na neman tsari a gurin ka daga sharrin tsoro kan na zama matsoraci kuma na neman tsira gurin ka daga sharrin talauci sannan kuma mina daini ina neman tsira gurin ka daga sharrin baki wa qahrul rijali da kuma rinjaya ta mazaje mu zo mu takara da ni da wani kuma a karya ni Allah na neman tsari ko da wa muka tsaya ka bani nasara a kansa to wannan ita ce addu'a da Annabi alaihi salam yake cewa in bashi yayi maka yawa to za ka dinga yawan yin ta sai ka samu sauki in kuma ka kasa ci da iyalinka bala'o'i sun hau kanka ka rasa yadda za ka yi fito in za ka shiga gida ka ce assalamu alaikum inda mutane kana gama sallama sai ka karanta kulhu wallahu kafa ɗaya tak don Allah ba za ka shekara ba sai dai ka ba da labarin wannan talaucin da kai ba in kuma gidan ba mutane sai ka salati ga annabi Allah assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka bismillah ka karanta kul huwallahu qaya irak tun Allah da Allah zai maka maganin talaucin da yake damun ka sannan kuma annabi alaihi salatu wasallam mana da cewa idan wani abu ya zo na razana ko wani tashin hankali ita so ka ji ko ka hango to abinda za ka yi ɗaya ne shine wato hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu in dai kana yin wannan ubangiji zai fitar kai daga cikin wannan abu da ita so maka na tsoro sannan kuma annabi alaihi salatu wassalam ya nuna mana idan za a sa kaya tufafi to sai yakan sa in wando ne to kafar dama ike fara sawa sannan daga baya sa hagu in tuɗewa ce to kafar hagu yake fara tuɗewa sannan ya tuɗe kafar dama haka in takalmi ne kafar dama yake fara sawa in kuma tuɗewa ne kafar hagu yake fara tuɗewa sannan kuma in kaya ne yakan yi addu'a cewa alhamdulillah allazi kasani ma astur bihi aurati godiya ta tabbata ga Allah wanda ya wato ya arzuta ni da abin da zan suturce al'aurata da shi kuma har ma in yi ado sannan in yi dubi mudubi ya ce Allahumma kama hassan ta falki fa hassin hulki in ka duba mudubi sai ka ce ubangiji kamar yadda ka yi ni da kyan sura Allah na roƙon sa sai ta ɗabi'a ta in zo mai kyakkyawar ɗabi'a to haka ake yi in an duba mudubi haka annabi alaihi salatu wassalam yake yi sannan kuma annabi alaihi salatu wassalam baya ga wannan in ya wato in wani abu ya same ta wanda ike maka ciwo a jikinka ko wata gaba ko bugewa kai ko wani abu kaji guri na ciwo ko haka kurin ka ji wani guri a jikinka ina ciwo sannan ba alaihi salam yace dora hannunka a gurin ka ce bismillahi bismillahi bismillahi a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhajiru a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhajiru sai ka maimaita wannan so bakwai amma bismillahi uku ake a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhajiru so bakwai in dai za ka dinga yi to in Allah ya da ubangiji zai baka sauki akan wannan abu ko da ku kaje asibiti an yi ta duba a ta daukan hoto a ce ba a ga komai ba in za ka yi wannan Allah madaukin sarki sai ya baka sauki sannan kuma annabi alaihi salatu wasallam yana mana idan ka je tafiya ka je wani guri ko yanzu nan mutum zai koma gida to abin da ya kamata yi shine alhamdulillahi allazi kafani wa awani wa asqan wa amani wa saqani wa manna alayya as'aluka an tujirani minan nari alhamdulillahi allazi kafani godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kare ni wa awani kuma ya jawo ni ibani ya kare ni wa manna alayya kuma imin bawa wa al'amani ya ce da ni wata kani kuma ya bani abin da zan sha don haka ina roƙonka an tujira ni minan nari ka kare ni ga azabar wuta to wannan ita ce addu'ar da annabi alaihi salatu wassalam yace da mu za a yi sannan kuma in an zo aski to da tsarin tsagin dama ake farawa shi za a zo a fara ana bi ana bi da daga baya har a zo tsagin hagu kuma akan yi kokari lokacin da aikin in zai yiwu ka fuskanci alkibla kai wanda ake wa aiki sannan kuma idan zai yanke farce annabi alaihi salatu wassalamu shi ma sai ya nuna ka'ida saboda girmama Allah madaukakin sarki cewa a dukkanin ɗan yatsunka misali na hannu akwai ɗan yatsa guda ɗaya wanda da shi kake nuna wahadaniya haka kake yin tafiya da shi to wannan da ake miƙar da shi don haka da shi annabi ke fara yankewa don girmama Allah wanda ike da wani abu na ubangiji ike da wata sha- ya shafi wata ibada to shi yake fara yin cewa wannan da yake nuna wahadaniyar Allah to kuma gashi mu a musulunci sunnar annabi alaihi salamu komai dama ake yi to in ya yanke wannan dan yatsa mai yin ta wanda ake tafiya da shi to sai kuma dubu dogon nan wanda yake dama da shi sai ya yanke shi sai kuma dubu na dama da wannan sai yanke sai kuma a yanke dan kuri amma ba za a yanke wannan ba sai ya komo dan kurin hagu sai in yanke shi sai kuma na dama da shi sai na dama da shi sai na dama da shi sai na dama da shi sai kuma ya cika sada wannan babban dan yatsan na dama to haka ake yanke farce a musulunci to annabi alaihi salam amana in zaka yi sai ka yi bismillah ka ce bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan ka bi wannan tsarin to sai ubangiji ya yarda da kai kuma ka zama daga cikin masu koyi da annabi alaihi salam sannan ya ce idan ka zo bacci in dare ya yi to sai a kashe fitila idan akwai korai sai a kife su in akwai tukwane a kife su idan akwai waɗansu abubuwa da kaye da ruwa a ciki ko makamancinsu sai ce a sa wani abu a rufe sannan kuma idan akwai wuta a gidan a kashe ta wanda kamar a sai mu ce duk wani soket a zazzare abin daga jikinsa domin annabi ya ce wuta magauciya ce ta mutane in kun kwanta kuna bacci ba za ku san irin ɓannar da za ta yi muku ba saboda ka ce ai wannan sai ce kuma a ringa rufe kofa kar a bar kofa a buɗe sannan kuma duk tufafin ku ku dinga ninke su kar ku rataye domin in kuka rataye zai zama da safe ku sa da daddare iblis isa ko bai kamata ka bar wa mukiyinka kayan ka idan da sawa ba saboda ka sai a nisa abin nan sai a ninke amma yanzu kaga zamu zama shiga tarko na zionism yahudawa na duniya kaga suka ta fito mana da abubuwa sai a yake mu sai a zo a yi raki kowa da ya tashi da ya taho a gigice na mace sai tuba kayansa sai sa na bacci kudu sai rata su a raki iblis mukinsa kawai sai shiga da sawa wani kuma an tashi dan wani karin ci gaba da kara bautar da musulmi sai ake yin wani kwabet kuma shi kwabet din a cikin sama an zo a rake za a wace dai ba wai za a ninke ajiye ba sai dai karate to kullum gani muke an ci gaba amma kuma na sarkin baka yana ƙara min kowa daji ne shi yana ganin ya ci gaba yana ƙara nisa da gari to wannan shine ci gaban da muke ƙara yi koyaushe to wannan shine abin da annabi alaihi salatu wassalam wato ya nuna mana yace kuma ka zo kwanciya to sai ka kwanta da haƙarƙarin dama amma a musulunci an yadda za ka kwanta da haƙarƙarin dama ko da na hagu za ka iya rigingine da kwanciyar da annabi ya ce Allah baya so ita ce rubuta ciki su ko mutanen yanzu yawanci sun fi son tsiri da ciki din kuma to amma yawanci in mutum yana yaro ne in mutum yana karami ba kwance da take da dadi irin da ciki to don haka mahaifa aikin su ne su tashi wurjanja su raba ɗansu da abin da Allah baya so domin annabi ya fito ko qur'ani suka ce Allah baya son kaza to ya kamata iya karfi tubaran a raba mutum da shi domin ya fi a ce za a sa mutum a wuta in Allah baya son ka ko kake abin da baya so kuma mai yin sa baya so to duk ibadar da za ta komin yawanta a ƙarshen rayuwarka sai ya ruguje ta ta zama kamar ƴaƴan rana ka ya cika maka ba imani to shi ake gudu ake buƙatar musulmi kowa ya kokari ya kiyaye wannan ƙa'ida ta kwanciya idan muka dubi iblis ya ishe mai ishara ba can babba ne yana ta ibada har mala'iku ke ba fatawa ashe azal Allah baya son sa duk ibadar da isai da Allah ya ruguza ta ya la'ance shi in muka dubi Salmanu radiyallahu anhu irin sanda Allah yake masa ya wahala ya dinga koro shi ije gurin fada ita ibada ita ibada har fadin izo mutuwa ce haɗa ni da wani mutumin kirki ni ka san gaskiya nake nema fadin in mutu ya haɗa shi da wani ije gurin su ita ibada shi ma wancan izo mutuwa ce haɗa ni da wani mutumin kirki ka san gaskiya nake nema ya haɗa shi da wannan shi ma wancan in mutu a ƙarshe dai sai da ya zo na wanda ya samu yace zai mutu yace haɗa da mutumin kirki ce babu saura in dai ne don addinin kirista ne yanzu na gari babu sai sai dai tun da gaskiya kake nema sai dai in gaya maka sai dai ka sadu da annabin ƙarshen zamani sai ce da shi ya zo a cikin nan ƙasashen larabawa akwai gari mai tarin dabino nan gurin zai zo idan ya zo nan ga shaida guda uku ko alama guda uku shine annabin sai ce na ɗaya baya cin sadaka na biyu kuma yana cin kyauta na uku kuma a kafaɗarsa akwai hakimi stamp na nama a jikinsa a rubuta Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce wannan kawai ita ce alama daga jin haka wannan bawan Allah na rasuwa yana da garken dabbobi da dama sai ce da jama'a wane ne zai taimake ni ya kai ni ya riba ƙasar laraba na mai dabino in ba shi dabbobin gaba ɗaya sun suka ce ga mu sai tattara dabbobinsa garke garke ibasu suna karɓewa suna zuwa wajil kwara kuma suka sai da shi a bawa amma Salman ya ci gaba da zama haka yana nan yana nan da yake Allah sansa yake yana koro shi sai ranan da Yahudan Madina izo isaye shi ya tafi da shi Madina yana zuwa ga garin sai ya ce wannan shi ne yana nan ran yana aikin da dino kawai sai ya ji labari annabi ya zo Quba hijira kafin ya shiga Madina inda ya zauna ya kwana 20 sai ji wa'in sun to suna yi suna cewa ai annabin ƙarshen zamani ne ya yi hijira daga maka ya bada ne yanzu mana na ku ba bai ƙara su shigowa ba sai sako a guje sai kuke cewa sai ubangidan sai kulke shi da mali yace kai bawa ina kai ina magana da wani annabi sai ya haƙura da ya tashi sai da ya gama sai samu dabino sai lallaba sai je kuba sai je ce da annabi alaihi salam na gan ce ku baki ne matafiya kun zo ba ku riga kun shigo gari ma kila akwai yunwa sai ce ga wannan dabinan sadaka sai ga annabi ya janye hannun sai ce da sahabbai bismillah kun san ni ba na cin sadaka sai ma ni ce to alhamdulillah dai ta fara samuwa sai sake samun yan kwanaki sai sake zuwa sai ya kawo dabino sai shiga shi wannan kyauta ce sai ga annabi ya ce bismillah ya sa hannu ya kai bakin sai ce biyu saura daya ita ce ko mai wuya don yana za a yi ga kafadar a buɗe shi ne aiki to nan ana jana'iza salmanu sai izo ya zaga izaga izaga yanzu sai annabi sai ce ko so kake ka gani ne sai ce yi shike sai buɗa masa sai ya gani to shine sai yi musulunta to dai musulunta sai sai na umar suka fara cewa bawan Allah ya sunan ka yace salmanu dan wa yace ibnul islami dan musulunci sai na umar nan take fashe da goga ce ga wani yau in musulunta ma ya ce mu domin kowa za ce dan wane shi fa dan musulunci ba kuma mai uba kamar nata sai aka ce to ina za ka wani ce mu muna so mu ja ka tare da mu wannan ice ni muna so mu ja ka tare da mu sai annabi ce duk ku kyale shi salmanin min na ahlul bait a gani haka yi masa to kaunar da Allah yake ce sai a ƙarshe sai da annabi ya ce inna Allah yarda bi da salman Allah yana yarda da duk abin da Salmani ya yarda da shi wai su faɗi bisa faɗi Salman Allah yana fushi da duk abin da Salmani ya fushi da shi wa innal jannata la tashtaqu ila Salman akthar min ishtiyaqihi ila aljanna aljanna tana burin Salmani ya shiga cikin tafe da yadda Salmani ke so shiga aljanna to shi yasa duk ranar da Allah yake yana son kaza yi kokari kai in yace baya so ba shi sai ya rusa komai naka to kwanciya annabi rashin ya hana mu rubuta ciki amma kwanciya da tsagin dama ko wani hagu ko da gingine wannan halittu ne amma sunnar annabi alaihi salam shine da dama yake kwantawa idan ka kwanta da dama to ba za ka yi bacci da saleba ba wanda za ka makara domin zuciyarka tana ta fi ƙarfi a ɓangaren hagu in ka kwanta da dama reto za ta ba za ta saki jiki ba amma ka kwanta a hagu sai ta kwanta lumi sai bacci ya kama ka mai mutuƙar ƙarfi ga kuma sunna sannan kuma in ka kwanta din annabi alaihi salam ya ce ka kokari ka dinga kwanta da alwala sai ka ce allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'atu zahari ilaika haibatan wa ragabatan minka la manja wa la malja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta to abin da kake faɗa lamar ni aslamtu nafsi ilaika wani na sallama kulliya ta dukkani na gaba ɗaya gare ka wa fawwadtu amri ilaika na fawala lamari na gaba ɗaya gare ka wa alja'atu zahari ilaika na kuma jingina baya na gare ka ba dan kai ba haibatan wara gabatan ninka domin jin tsoron ka da kuma kaunar rahamarka domin na san laman jawa lamar ja'a babu wani gurin gudu ba gurin tsira ninka daga gurin ka illa ilaika dole sai dai gurin ka ba inda zani amantu bi kitabika allazi anzalta na ba da gaskiya da littafinka da ka saukar wa junabiyyika allazi arsalta kuma na ba da gaskiya da annabin da ka aiko to wannan annabi alaihi salam ya ce in ka tashi za ka tashi lafiya mutum da zai zama fara life ba in kuma ka mutu to Allah zai sake cika da imani mutukar za ta yi wannan sannan sai sake nuna mana cewa istighfari yana da mutukar muhimmanci shine har ya nuna mana shugaban istighfarin ma gaba daya wanda yake cewa in kayi shi da safe ka mutu to za ka tafi aljanna in kayi shi da yamma ka mutu za ka tafi aljanna shine allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masada'atu a'udhu bika min sharri ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan shine abin da Annabi alaihi salam ya ga mana shine shugaban kowane irin istighfari to nake ga watakila tun da yanzu sha biyu ta yi kusan daidai kamata yana sa aya a nan daman na ce a takaicen takaitawa za mu yi abun roƙona dai ga Allah maɗaukakin sarki ya samu zama daga cikin Allah zai ne sami una alƙawla wa yattabi'una ahsanahu kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi ya sanya ƙaunar juna a tsakaninsu dukkanin matsala ta sha kan musulmi a duniya ko a ina take kuma kowace iri ce Allah muna roƙonka ka maganta